الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابيننا ببن مالمي بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وأنكما كما shine darasi na talatin da shida muna cikin gaba ta sha tara inda mala ya ce ra'asu malika ayyuhar ɗalib min shaikhik ma'ana jarinka kai ɗalibin ilimi yana wajen malaminka daga malaminka za ka samu jari ma'ana jari na ilimi to yana tattare da ainihin wato malaminka da haka ka zamanto mai kyakkyawan koyi game da ɗabi'un malaminka masu kyau da halayensa na karamci amma game da ɗaukan karatu da karɓar karatu ɗin bayan ka samu ladubba da sufantuwa da kyawawan sufofi to wannan kuma sai zamanto ribuhun za'idun wato wata riba ce wadda take kuma ƙari bayan ka zama mai tarbiyya kuma ka samu karatu kar ya zamto karatun malam kawai kake karba amma baka tarbiyantuwa da tarbiyar karatu din to wannan kusan ainihin wato abinda karatun da ya gabata ya kunsa kenan sai kuma gaba ta 20 da malam yake cewa nishadin malaminka a darasi yana da alaka da kai mai sauraro idan malam ya fahimci masu sauraro suna tare da shi to za ga yana samun nishadi da karsashi wajen karantarwa har ma muka karanta wata magana ta malam khatibul bagdadi yake cewa haƙƙin bayar da fa'ida idan malami yana da wata fa'ida da yake so ya bayar da ita to ya bayar da ita ga mai neman ta kar ya zama akwai wata fa'ida ilmiya ka bayar da ka ita ga wanda baya neman ta kar ka yi tallan wata fa'ida sai ga mai kwaɗayinta wannan shine abinda al-khatibul baghdadi yake faɗa shi yasa yake cewa idan malamin hadisi ya ga ɗalibansa sun gaji masu sauraronsa sun nuna ƙosawa to kawai ya shiru domin wani daga cikin malaman adab yake cewa nishaɗul ƙa'il ala qadari fahimil mustami wai nishaɗin mai magana yana da alaƙa da wato fahimtar mai sauraro idan mai magana ya fahimci mai sauraronsa baya fahimtarsa to wannan yana daga cikin abin da shi kuma za ga bai da nishadi da karsa shi cikin abin da yake faɗa har ma wani malami yake cewa hadithil qauma mara maquka bi absarihim wai ka ci gaba da karantar da mutane matukar kaga suna tare da kai duk inda ka waya kaga hankalinsu yana tare da kai to ci gaba da karantar da su suna tare da kai suna fahimta fa'iza ra'aita minhum fatara amma in ka ga alamun sun yanke sun sare fanza kai ma ka zare jikinka kai shuru ko kuma ka a samu guri a tsaya wannan shine kusan abin da muka karanta satin da ya wuce gaba ta ainihin wato 21 alal muallif rahimahullahu ta'ala alkitabatu an shaykh halad darsi wal mudhakara wai alkitaba yin rubutu an shaykh wato yin rubutu daga wajen malam lokacin da yake karantar da karatu ko kuma lokacin muzakara yanzu alhamdulillah Allah ya kawo mu wani lokaci na samun saukin karatu tun daga kayan recording wani lokaci za ga an dauka in mutum ya je ya nutsu kuma sai ya sake bi in akwai wasu fawaid da yake so ya dauka ko yake so ya rubuta sai ya rubuta ina fata an gane to a wancan lokutan na baya da babu wannan sai dai kaga kowane ɗalibin ilimi da alƙalaminsa da takardarsa ta rubutu wani lokaci imla'i malam yake yi ɗalibai suna ɗauka wani lokaci bayanansa da wasu fawa'id da yake abin nan da nan ɗalibai suna ƙoƙarin ɗauka to shine sai malam yake cewa alkitabatu an shaykh idan zaka ɗauki wato zaka yi wani rubutu zaka ɗauki rubutu ta hanyar karatun malamin ka lokacin da yake yin darasi ko muzakara to yaya ladabin hakan yake wahiya takhtalifu min shaykhin ila akhar malam bakar yake cewa wannan ya bambanta yakan bambanta daga wani malamin zuwa wani malamin fafham ka fahimci haka to kamar yaya hakan wajen daukan shifta ko imla'i na malami kan bambanta daga wani malami zuwa wani malami sai yake cewa wasu daga cikin malamai suna da sauri wani za ga wajen bayaninsa da karatunsa akwai sauri to in ba Allah ya azurta ka da kai ma saurin rubutu ba dole maganarsa ta dinga gujewa rubutunka in ya zama sari'ul sari' wajen karatu to kila kan ka dauka ya faɗa kan ka dauki wanda ya faɗa ya faɗi na gaba to sai ga daukan karatun zai maka wahala wani kuma daga cikin malamai yana da tsarin yin imla'i musamman lokutan da za ga wani lokaci littafi babu malam ne kawai mai littafi wani lokaci za ga haka kuma a wancan lokuta ma za ga wani lokaci malamin shi ma duk karatun a kaya yake faɗa yake yi kawai ɗalibai masu himma suna shifta suna ɗauka to wannan za ga akwai wanda yake yi wa ɗalibansa imla'i yana faɗa ya ɗan ba su dama su rubuta sai ya faɗi na gaba ya ba su dama su rubuta sai ya faɗa wa ba'dhum yulqi ilqa'an wani kuma kawai tun kudo karatun yake kawai ba ruwansa da la'akari da wani yana kwafa ko dalibai suna dauka kawai zai ci gaba da karatun sa an fahimta wani ma kuma gaskiya bai dace a dauki abin da yake faɗa ba saboda ba lalle ka iya kiyayewa ba saboda hanzarinsa da saurinsa an gane ko to shine ma'ana yake cewa ka fahimci wannan walihada adabun wa shartun shi yasa daukan wato yin rubutu ko ɗaukan karatu daga wajen malami ta hanyar rubuta abin da ya faɗa to yana da ladabi yana da ladubba sannan yana da sharuɗa amma al'adab amma shi ladabin fayan bagilaka ya kamace ka kai ɗalibin ilimi an tu'ulima shekaka ka sanar da malaminka annaka sataktubu cewa za ka rubuta eh in yana yi ka ce a karmakalla ina son za a ba mu za a ban dama ina so abin da aka faɗa zan dinga ɗauka to me yiwa wannan sai ya sa in ma yana dan hanzari sai dan rage saurin saboda yaga kana zaka dauka amma in baka gaya ma ba shi kawai zai dauka karatun sa yake tai ba dauka ake ba to amma an ka gaya masa hakan zai abin nan au katabta ma sami'tahu muzakaratan ko kuma ka gaya masa zaka dauki abin da kaji ta hanyar muzakara da kuke sai ka gaya wa malam cewa zaka dauki abin da kuke tattaunawa abin da kake saurara ta hanyar muzakara da kuke tare da shi zaka dinga dauka wa amma shartu fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsi sannan wajen rubutun sai ka dinga ishara zuwa ga cewa wannan fa rubutunka ne kai ne ka rubuta da irin lafazinka ko irin ainihin wato kalmomin da kake ganin zaka dauka ta hanyar abin da ka ji daga wajen malaminka kaga ya zama kamar sakataranci ko an fahimta ko ma'ana za ka ga wani lokaci yanzu kaga kaman shi wannan littafin da muke karantawa a sheik muhammad salih ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala sharhi ya yi wa shi wannan littafin an gane ko to amma za ga in aka zo ga ainihin matanin can sannan an yi su da manyan baki sai kuma ga an ja layi sai a yi to wannan bayanin na shi sannan shi kansa sheik uthaymin din an ce a kasar ya yi sharhin shi wannan sharhin a kasar ya yi ɗalibai ne masu himma bayan an gama karatu ko an sauke littafi sai su kuma su ɗauka suna saurara suna mai da shi musajjar suna rubutawa to in suka rubuta sai su kawo malam akwai gyara ragi ko ƙari ko wani abu sai yayi sai kuma a sa shi sai ya zama kamar littafi shi yasa in kana sau in kana karanta sharhin zaka ji wani gurin malam tambayar ɗaliban yayi haka an fahimta ko kuma wani gurin zaka ga yayi shiru ɗalibai ne yake tambayar su suke bashi ansa kuma duk an shigar da shi cikin saboda duk yana cikin recording din an fahimta ko to kaga wannan in ka zo sai ka yi ishara da cewa wannan bayanin ka ne ba na malam din ba ko kuma abin da ka fahimta ne daga wajen malam shine ma'ana sharadi na biyu fatushira ko fatushiru ka dinga yin ishara ila annaka katabtahu zuwa ga cewa kai fa kai ka rubuta shi malam fada yayi kai rubutun ka ne ba saboda in ba haka ba sai a dauka wannan abin malam ne ya zauna ya samu lokaci ya rubuta na fata an gane yanzu kamar shi da ainihin wato ya yi a kaset aka ɗauka aka mai da shi littafi yanzu kai in ba dan an gaya ma bakila za ka ɗauka wannan sharhi in kana karanta shi rubutun waye shek uthaymin to shi sa sai malai yake cewa in za ka yi rubutun kuma sharaɗi ka yi ishara cewa wannan kai ka rubuta shi daga abin da ka ji daga darasin mala daga abin da ka ji daga darasin malam kai ka rubuta shi wannan rubutun ka ne mafhum ma'ana dai yana daga cikin ladabi ka bawa malamin ka labari cewa za ka dinga ɗauka wa in kunta turidu an tusajjil akhbirhu in kana so ka sajjala to ka bashi labari ka gaya masa bi annaka sawfa tusajjil kana so bayan an gama karatu zaka je kuma ka saurara kuma ka sajjala shi ka rubuta li'anna shaykh rubbama la yarda an taktuba anhu shay'an domin wani malamin zaka baya san ka rubuta wani abu daga gare shi كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل ko kuma ya ɗauko wani abu daga gare shi ta hanyar tasjil ko a kasar ya ji ko a wata wata wasila cikin wasa'il da ake ɗaukan karatu to wani malamin za ga baya son abin da shi shi sa ake so ka nemi izini in ya ba da dama sannan sai ai wali hadha min al adab kenan yana daga cikin amma yana karantar da mu ladubba ne yana cikin ladabi an tasta'zina min ash-shaykh ka nemi izinin shi malamin ka shi kuma sharaɗin kamar yadda muka faɗa shine fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsihi hatta ya tabayyana lil qari har mai karatu lokacin da yake karatu ya fahimci li annaka law lam tushir ila hadha la dhanna al qari anna shaykh amlahu alayka imla'an in ba haka ba sai shi mai karatu ya fahimci kamar malam ne yake maka shifta kana rubutawa kamar malam ne in ya faɗa sai ya shiru sai ka rubuta kaga wannan daban da kuma wanda kawai yi yake bayani yake kai kuma kana ɗauka wani abun ka ɗauka yadda ya rubuta wani abun kuma ma'anar ka ɗauka ba da irin lafazinsa ka yi rubutun ba to shi sa ake so sai ka nemi izininsa in kuma za ka sajjala nan ma sai ka nemi izinin malam in ya ce ka sajjala sannan sai ka sajjala ina fata an gane wannan duk amana ce ta ainihin wato ilimi domin suka ce akwai bambanci tsakanin imla'i da kuma kitabatu dars allazi yulqihi shaykh an gane ko yawa akwai bambanci tsakanin wannan sai a kiyaye wannan duk yana daga cikin dalibai masu a kokarin daukan abinda malam yake malamin su yake fada a lokacin karatu to kaji ga yanda tsarin yake in zaka rubuta sai ka ce zaka rubuta to sai mu tashi at talaqqi anil mubtadi ina hukuncin zuwa koyan karatu wajen dan bid'a malami ne amma dan bid'a ne ɗalibin ilimi zai iya zuwa wajensa koyan karatu ko neman ilimi to shine za mu tashi a kansa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik